الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a cikin wannan safiya ta litinin 16 ga watan bakwai watan rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 1447 a ci gaba da karatunmu na littafin al'aqidatul wasitiyya wallafa ta shekul islam abu al'abbas أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله زام تاشي عندما لن يقول سابا فصلي أكراتون قوم شاتقوس شوى فصل ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح لا تكن أصول na ahalus sunnati wal jama'a da waɗannan usul ɗin su ne usul da suke mayyaza tsakanin ahalus sunna da ɗan bid'a wanda ya cika su yana cikin ahalus sunna wanda ya bar ɗaya daga cikinsu baya cikin ahalus sunna ba wai auna yawan asalin da ya yarda da shi da wanda bai yarda da shi ba za a yi a ce to bari sai a rinjayar a wannan cikin ayyuka ne ake awo bainal hasanati was sayyiati amma a cikin almu'taqadat da abin da yake wajibi ne ka kudurce shi to dole sai ka kulla shi a ranka da ka warware shi to ka sauka daga ahlus sunna wal jamaa akwai ma wani asalin da in mutun ya bar shi kafurta yake akwai usul wanda in an bar su ba a kafurta amma mutun ya zama dan bid'a ko dudun dan bid'a sai dai a ce za a auna tsakanin bid'a shida ta wani a ce gwara wancan da wannan amma dai dukkan su yan bid'a an fahimci wannan so da haka kuma haka salaf suka fada haka nan abu uthman as-sabuni ya ambata cikin aqidatu salaf haka nan ibnu abdul ibnu abi hatim ya fada cikin aqidatu raziyai haka al'imam abdullahi ibn imam ahmad ya ambata haka al'imam ahmad ya ambata haka wato harb al-kirmani ya ambata rahmatullahi ta'ala alaihim to duk wanda ya bar asali daya daga cikin waɗannan usul la yu'addu min ahli sunna la yu'addu min ahliha yani as-sunna li'annaha usul as-sunna to daga cikin usulu ahli sunnati wal jama'a التي اجتمع عليها أهل السنة والجماعة ولم يختلفوا فيها أن الدين للي الدين والإيمان كما للي إيمان سورة هدواسكي بين الدين والإيمان لأن الدين هنا يعني الإسلام والإسلام والإيمان في مسألة الإيمان يجتمعان لأنهما اجتمع إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمعا daka da ayyukan zuci wanda su ne al'iman da ayyukan gabbai waɗanda su ne addini wal islam kaunun wa amal sun haɗa tsakanin magana da aiki magana kadai ba ta wadatarwa sai da aiki aiki kadai baya wadatarwa sai da magana sai da furici sai da ƙudiri kaunul kalbi don kaka ji an ce kaulun wa amal ka ce to ina al'i'tiqa dama ai ba a yi sabani kan shi ba kun gane ba a yi sabani kan kudurin zuci ba murji'a sun yadda da cewa mutumin da bai kudurce imani a zuciyar shi ba ba musulmi ne amma cewa suka yi bayan kudurce imanin sai furtawa don haka babu aiki a ciki nan ne suka saba to kaga da an ce kaulun wa amal kaga an kauce ma aqida ta irja murji'a kun gane musamman kuma tun da kaul yana shiga kaulul qalb kuma wa kaulul lisan ana iya cewa qala bi yadihi yani ashara bi yadihi da haka kenan alqalbu yatakallam yaqul wa huwa qawluhu li'tiqad wal jawarih taqul wa qawluha al'amal an fahimta ko wal lisanu yaqulu wa qawluhu an-nutq to daka maganar zuci wal lisani da furucin harshe wa amalul qalbi wal lisan kuma halliyo da aikin zuci da aikin harshe wal jawarihi da aikin gabbai zaka ji inda kaji sun ce qaulun wa amal i'tiqad yana ciki inda kaji sun ce qaulun wa amal i'tiqad yana ciki daka shi yasa ma yan baya sai suke mai da shi uku qaulun wa amalun wa i'tiqad ba sun saba masalafin su bane sun waddaha ibara ta magabata hada tawdihun laysa illa kawai dai fayyacewa ne akai لأن المتأخرين يحتاجون إلى توضيح لضعف معرفتهم باللغة العربية وضعف إدراكهم بالمقاصد الشريعة أما سنة فرقوسي غالب أبو بوس مجملا يسان كده كل تتفن سلف سيكا wato ainihin bayanansu a dunkule ne suke na in baya ke fayyace su suke ƙara buɗa suke ƙara haskaka su yanzu duba aqidatul raziyani da muka karanta duka safha nawa ce usulun sunna na imam ahmad duka safha nawa ne mai dan tsawon ma a ce wato ainihin aqidatus salaf amma duk da haka ba za ka kwatanta shi da littattafan da ake yanzu na sharhin sunna da da kaza so da mu yanzu muna buƙatar sai an ta kwatance sai an ta dogon bayani sai an ta kaza li'annahum afqahu minna wa a'lamu minna wa adraku minna an gane ku da aka imani maganar zuci da aikin da aikin da furucin zuci maganar zuci da furucin harshe da aikin gabbai da aikin zuci da aikin harshe shine imani imanuna billahi baina thalathatin amalin wa qawlin wa i'tiqadi janan wa yazidu bit taqwa wa yanqusu bir rada wa kilahuma fil qalbi ya'talijan yazidu wa yanqus imani yana karuwa imani yana raguwa wa annal imana yazidu bit-ta'a wa yanqusu bil-ma'siyah kuma lallai min usuli ahli sunna wal jama'a cewa al-imanu bi annal imana yazidu yin imani da cewa imani yana karuwa lakin malladhi yaziduhu ya at-ta'a yazidu bit-ta'a yana karuwa da karuwar aikin alkhairi biyayya ga Allah to idza kana yazidu bit-ta'a فهو يزيد بترك المعصيه لان الاضداد تعرف باضدادها دكيشيا اكي gane kishiya واذا كان يزيد بالطاعه فانه ينقص بالمعصيه لانها ضد الطاعه وضد الزياده النقصان وضد الطاعه العصيان فكما انه يزيد بالطاعه فوجوبا ينقص بالمعصيه zaka yana karuwa da karuwar aikin alkhairi wa yanqusu bil ma'siya yana raguwa da raguwar aikin da ainihin karuwar saban Allah kamar yadda yana raguwa da raguwar aikin alkhairi yawan ibada yadda aka yi ta a bisa minwali sunnati wal jama'a shike kara imani to saban Allah kuma yana rage imani barin bautar Allah da barin biyayya ga Allah ai barin wajibi haramun ne shi ma zaka barin biyayya ma yana rage imani yin saban Allah yana rage imani an gane ku yin saban Allah yana rage imani to barin saban Allah yana ƙara imani domin barin haramun wajibi ne in ka bar haram ka yi wajibi in ka yi wajibi ka bar haram kuna fahimta ku suna tafa tare da junansu to yin biyayya ga Allah yana ƙara imani saboda me saboda faɗin Allah ta'ala idza tuliyata alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun hadha nass nass sarih qat'i qur'ani thabit yadullu ala anna al-iman yazid wa bimadha yazid bit-ta'a لأن تدبر آيات الله سبحانه وتعالى من أعظم القربات ومن أعلى الطاعات in ana karanta wa mumini ayoyin Allah hakan yana ƙara mashi imani yana ƙara kusantar da shi zuwa ga Allah sai imani ya ƙaru kenan bil'aks mafhumul mukhalafa idan baya sauraron alqur'ani ko in an karanta ayar ba ta mai tasiri imanin shi yana yana raguwa ke yana raguwa kuma abu ne sananne kullama yaqbalu ziyada yaqbalu an-nuqsan abin da yana iya daukan ƙari to zai iya daukan zai daukan rage abin da aka ƙara zai ƙaru to in an rage zai ragu shi yasa matsayin Allah da arzikin Allah da ikon Allah da ke shi tumbatsatse ne baya neman ƙari da aka rage baya shiga cikin shi ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki shay'a ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki shay'a to ko da yake shi ubangijin talikai la yuqasu bi miqyas al-ibad amma su bayi fa in aka taba arzikinka ya rabu in aka yi maka alheri ko ka ci riba arzikinka ya karu to haka imaninka in ka bauta ma Allah imaninka na karuwa yanzu sallar da muke tarba ta azhar muna fatan mun yi ta imanin mu ya kawo karatun nan da muke yi muna fatan imanin mu ya kawo tunda aikin biyayya ne kamar yadda da kai da kanka a wani lokacin sai ka ji imanin ka ya rabu saboda annabi sallallahu ya ce al-imanu sa'atan fa sa'a sa'atan fa sa'a lokacin da handala da sayyidina abubakar suka zo gare shi cewa makan zo kana karantar da mu aljanna wannan ka anna ra'yul ayn cewa mun koma gida muka shiga cikin mata da dukiyoyinmu muka mance da yawa daga cikin abin da kake koyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-imanu sa'atan fasa'a da za ku tsaya yanda kuke a gabana ku rayu a haka yace la safahatkumul mala'ikatu ala firashikum da mala'iku har saman shimfiɗan ku sun dinga zuwa suna gaisawa da ku sun ga waliyan Allah to amma me ya hana zunuban da ke gittawa kaga suna ne suna rage imanin ke to shine yace imani sa'a fa sa'a hawa da sauka ne kamar nera ne kamar farashi ne wata ranya hau wata ranya sauka ta ranka ji ka salihi salihi ji ka wani tabi'i tabi'i haka wata ranka kai da kanka in kana sai ka ce ka amma ni ba karamin tantibi bane Allah ya shirye ni in kai wata ka tobarar ka fada wata wani kwatamin to haka yazidu wa yanqus yakan kare ma kai ba zan can raguwa har karewa yana yi kamar yadda ibnu uyayna ya gaya ma kanin shi yace mai unzur ma taqul kanin yake ce mai ibnu ya saka ce imani yana raguwa yace innaka waladun aw sabi ce uskut ya sabi mun shiru dan meninin yaro baka sani bane yace imani yakan kare hazan babu komai a cikin sa don ba haka kenan babu ridda ga wasu sun yi imani kuma Allah ya ce wa kafaru ba'da islami ga wasu sun yi wata magana Allah tabaaraka wa ta'ala yake cewa qad kafartum ba'da imanikum ashe dai imani yana raguwa imani yana raguwa amma ga hanyar da yake karuwa ga hanyar da yake rabuwa ya rage gare ka Allah shirya ta da wa hum ma'a zalika la yukaffiruna ahlal qiblati duk da cewa imani na raguwa kenan mutumin da yake saban Allah imanin shi na ta raguwa tare da hakan fa ahlus sunna ba sa ce ma mutumin kirki musulmi ba sa cewa kafiri ahlul qibla alladhina kanu ala qiblatil islam ba an an ce ahlul qibla mai sallah kawai ba a boka wani yana sallah ba ahlul qibla bane ba wannan durkushe yake yi sallar bata karɓo ba ko tsoron ɗakin shi bata wuce ba in ma masallaci ko tsoron masallacin shi bata kai ba Allah ba zai karɓa ba inda ma ya taƙabbalu Allah minal muttaqin shi ko kafiri boka kafiri musulmi wanda yake musulmi ne akadan wa zahiran wa batina to wannan ba a kafarta shi wa in zana wa in saraka koda yana zina koda yana sata koda yana shan giya koda wane ne shi in dai aslul iman na tare da shi lam yanfakka an fala tukaffiruhu wala yukaffiruhu ahli sunnah bi mutlaq al ma'asi wal kaba'ir ba sa kafirta daya daga cikin ahli qibla da mujarradin saban Allah da aikata kaba'ira in dai ba kafirci yayi ba kama yaf'alu al khawarij ba kamar yanda hawarijawa ke yi ba khawarij ne suke kafirtar da mutum da laifi suka ce wa mukhalifuna fil madhhabi mushrikuna wa murtakibul kaba'iri mushrikuna haka mu'tazila duk da basu ce kafiri bane amma sun ce mukhalladun fil nar la mu'minun musaddiqun wala kafirun mukaththibun lakinnahu fi manzilatin bayna manzilatayn wa ma'a dhalika mukhalladun huwa fil nar sun hade da khawarij kawai me babban hadarin kafirci a dawo ma auta iska ce to wanda ya aikata babban laifi shi ba musulmi ba shi ba kafiri ba kafir kafir namijin kafiri ke amma kuma zai dawwama a wuta a to ai an haɗe kenan ba cinya ba kafar baya an gane ku kawai sunan ne aka sauya amma dai makomar ɗaya ce to wannan duka batattu ne dan musulmi ya aikata sabon Allah ba a ce mai kafiri ne بل الأخوة الإيمانية ثابت ثابتة مع المعاصي ‘yan uwantaka na imani ma barkaji tana nan duk da mutum na sabon Allah in dai musulmi ne ɗan uwanka alaƙar da ke tsakani ta ‘yan uwantakan musulunci tana nan ko da shi ɗin yana aikata sabon Allah ko da makaryaci ne ko da magulmaci ne ko da algungumi ne ko da annamini ne ko da menene shi dan uwanka ne dai musulmi amma lalatacce ne eh lalatacce mutumin banza ne eh mutumin banza ne amma baka cewa dan wuta ne baka cewa Allah ba zai gafarta mishi ba baka ce a baka kalli karshen shi ba baka sanya Allah zai yi da shi ba كما قال سبحانه فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف التي وند أكا يافي مي وانا أبو دقا دنقوان شي da ya kashe. ya yi kisa ne na ganganci kaga ya yi saɓan Allah babba ko? kuma katala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fi zuwa ƙarshe amma duk da haka Allah ce min akhihi daga haƙƙin ɗan uwan shi nan da ya sarayar na kashe shi sai dangin suka ce sun yafe mai yanzu me za a yi diya zai biya ce fattiba'un bil ma'ruf to su bi shi bashin wannan diyar da kyautatawa kas su gallaza mai su ce nan take za a kawo wa ada'un ilaihi bi ihsan kuma shi ma in zai bari ya bada da kyautata kowa ya abin da ya dace ke ash-shahid anan an kira shi akhi an kira shi dan uwan shi didda na ana nufin al-ukhuwatul imaniyatul islamiyyatu innamal mu'minuna ikhwa al-muslimu akhul muslim didda yayi kisan kai bai fita daga dan uwa musulmi ba وقال kuma ubangiji ta'ala ya ce wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amri Allah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu inna Allah yuhibbul muqsitin إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم حجرات ترزوا قوم التي وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوكم idan aka samu wasu tawaga biyu daga cikin muminai suna fada da junansu daga wanda ya faru tsakanin tawagar kasar iraq ta sayyidina ali da tawagar kasar sham ta sayyidina muawiya asifin an yi fada fa aslihu bainahuma to ku sulhu tsakaninsu kamar yadda Abu Musa al-Ash'ari da Amr ibn al-As radiyallahu anhuma suka yi sulhu a tsakani fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra idan ɗaya daga cikin tawagar biyu ta yi ta'addanci ta wuce iyaka akan ɗayar ta ki karɓar sulhu to fa qatilul lati tabghi ku yaki wadda ta wuce iyaka din hatta tafi'a ila amrillah sai ta dawo zuwa ga hukuncin Allah kaga sun yi fada da junansu duk da annabi ya ce qitaluhu kufr kenan kufrun duna kufrin ba kafirci irin nan yin shirka ko daura layu wanda mutum yake kudurce za su taimake shi ko su tsare shi ana nufin yayi babban laifi yayi aiki irin na arna لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض يعني لا تعملوا عمل الكفار an fahimta amma fada da juna tsakanin musulmi laysa naqidan min nawaqid al-islam baya warware musulunci walaysa ahadan min asbab ar-riddati laysa wahidan min asbabir ridda saboda haka sai yace ku sasanta tsakaninsu in ɗaya ta wuce iya ku yaƙe ta har ta dawo ga hukuncin al fa in fa'at in ta dawo ta aje makami fa aslihu bainahuma bil adli ku yi sulhu tsakaninsu da adalci wa aqsitu ku yi adalci inna allaha yuhibbul muqsitin Allah yana son masu yin adalci innamal mu'minuna ikhwa ya ƙara jaddadawa har yau musulmai ne su lalle mu'minai ɗan uwan juna ne fa aslihu baina akhawaykum ku sasanta tsakanin ɗan uwanku don sun yi fada da juna ba su zama kafirai ba ta wakar khawarij sun kafurtar da mu'awiyar saboda ya yaƙi wa ya yaƙi sai da na'ayi suka ce kafiri ne shi ƙarshe ce ta dawo kan aliyu ɗin da ya yarda ya yi sulhu da mu'awiyar suka ce ya yi sulhu da kafiri shi ma ya zama kafiri ya yarda mutane biyu su hukunci ya inil hukmu illa lillah wasarar gatari suka ce to dukkan su ma'arna ne su suka ware suka koma harura suka tare mutum dubu hudu wata riwaya mata ce dubu takwas duk da lokacin da ya sai na bin abbasin ya je munazara da su ya tattauna da su ya nuna musu me qur'ani me sunna ya bayyana musu jahilcinsu da yawansu rabinsu suka dubu mutum dubu hudu inda riwaya ta zo cikin al-kubra ta an-nasa'i rahimahullah an fahimta ku tsakanin fakiran sallah azhar zuwa tadawa akai samu wannan nasara su jawo aya jawo musu wata aya sun ce a yi hukunci tsakanin mutane ba zai yiwu ba mutum ya yi hukunci alhalin hukunci na Allah ne sai ce musu to na kawo muku daga ƙur'ani inda Allah ya sa mutane su hukunci za ku yadda suka ce me zai hana ai mu ƙur'aniyun su yan kalakata ne ne shikenan sai jawo ka aya Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mutum yayi kashe dabba a filin a gurin aikin hajji zai biya kansa fansar da zai biya sai Allah ce ya hukumu biyi zawa adilin minkum hadiyan balighal ka'aba a samu mutum biyu adalai su hukunci gashi nan Allah ya sa a yi hukunci saboda jinin zomo to sai nan ne ba za a yi hukunci saboda jinin al'umma ba ya ƙara kawo musu zance cewa khiftum shiqaqa bainihima fa ba'athu hakaman min alihi wa hakaman min alihi in yurida islahan yuwaffiq Allahu bainahuma tsakanin ma'aurata wanda sakin fa ya halatta amma ka ce a samu wakili cikin dangin shi da cikin danginta su tattauna su kullo malamarin yadda za a samu maslaha kuma in da gaske suke sai Allah ya haɗa kawunan su sai ce to don me ba za a haɗa kawunan musulmi a kame daga zubar da jinin muminai ba saboda sulhu da shawarar mutum biyu alhalin a can Allah ya sa mutum biyu su hukunci saboda abin da ke tsakanin miji da mata ya sa mutum biyu su hukunci wato ainihin saboda jinin zomo ko jinin barewa daga cikin dabbobin farauta ya suka ce to nan kafuta nan kafuta to amma ai me yasa da aka ce ya rubuta amirul mu'minina su mu'awiya suka ce ba su yarda ba sai ya rubuta ali ibn abi talib idan ba amirul mu'minina ne shi ba to amirul kafirina ne shi hawarije ba kunya sai ce a wannan kawai zai zama kafirci a cikin addini in na kawo muku irin wannan za ku yi da suka ce kwarai ai mu muminai salihan bayi ce gashi asulul hudaybiya shi sai yana alan gurin annabi ya koya ko hada ma salih rasul muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam amra me yake da suna amra ibn sahal amra ibn sahal yace a inda mun san kai manzo Allah ba za mu yake ka ba muhammad ibn abdullah suhail ibn amr san yace Muhammad ibn Abdullah muka yace goge har ma sai Ali yace in goge sunanka Nabi yace nuna mun ne in goge aka goge aka sa Muhammad ibn Abdullah yace in nan kafirci ne can fa yace a to yaji masha Allah mun yadda sallallahu alaihi wasallam aje ga dukkan ya ba su amsa masu son gaskiya duk suka tuba anan ne su Abu Abul Aswad ad-Du'li suka tuba da yana cikin wannan tabiya su Abu Ghalib da wasansu da dama daga cikin wanda sun zama manya-manyan tabi'ai masu tallata musulunci da da'awar sahabbai da'awar annabta muna ganewa ya ce wa la yaslibuna alfasiqal milliya al-islam bil kulliya ahli sunna ba sa tuge mawa salb ba sa sullibe su sane mawa fasiki na musulunci al-milli wanda ya al-milla kenan ko wanda yake kan tafarki na musulunci ba sa fudda mai musulunci ga baki ɗaya don ya yi fasikanci don ya yi karya ko ya yi wata cin amana ko ya wata damfara ko ya duk bai zama arni ba wala yi khalliduna hufin nari ba sa dawamar da shi a wuta kama ta kulun mu'tazila tuku wanda mu'tazilawa wanda suke alƙa'iduna bi almanzilat bain almanzilatain bal alfasiq yadkhulu fi ismi aliman almutlaq fasiki yana shiga cikin sunan imani a dunkulan aka ce ya ayyuhal ladzina amanu dan kana shan taba kaka dauka banda kai a ciki har da kai ya ayyuhal ladzina amanu in kana ƙarya har da kai a ciki ya ayyuhal ladzina amanu in kana zina har da kai a ciki so ake ka bari ne ai za a ma wa'azi an fahimta ko daka a dunkule mai shan taba da mai shan giya da mai sata da mai annamimanci da makaryaci dukkan so innan fasikai mai aske gemu fasiki mai take wando fasiki amma bai zama kafiri ba in an ce ya ku muminai a cikin gayya yana ciki abinda aka hana ai mun karanta matsalar al-istithna'u fil iman abinda aka hana ka ce ni mumini a har ma akwai kausasawa daga sayyidina Umar yace man qala inni mu'minun fa huwa kafir amma shi ma al-kufru dun al-kufri ne ko sai dai ka ce insha Allah ana mu'minun insha Allah kuma yanzu wani yazo ya tambaye ka yace kai mumini ne shi ma bid'a ce ba a wannan tambayar ba a wannan tambayar amma kai musulmi ne sai ka ce eh me musulunci ayyukan zahiri ko ina sallah ina azumi ina ni musulmi ne amma mu mu'minai kaga wannan jam'i ne jama'ar mu'minai sai mu ce na'am amma kai huzaifa kai mu'mini ne sai ya ce insha Allah in Allah ya ga saboda abu ne da ya shafi zuci ba wanda ya san karbuwar shi sai Allah an karba ba a karba ba Allahu a'lam kun fahimci wannan ko so da haka ba sa tuge mawa mumini sunan imani da sunan musulunci da mujarradin fasikanci da sabon Allah kama fi kauli fatahriru raqabatin mu'mina aka ce wanda kafara ta kama shi ko wanda yayi kisan kai ma'ana kafara dai ta kama shi da ɗaya daga cikin da ake yin kafara da nau'in yanta bawa zaka ce bawan da zai yanta mumini wato a dungule ke amma bawan da zaka yanta ana so ka tabbatar musulmi ne kawai shin amma mumini ne shi a gurin Allah kaga wannan in ka ba da shaida shaidar zurni baka sani ba in ba wanda shari'a ta ba da shaidar shi mumini ne an ce shari'a qur'ani da sunna yanzu kamar bai wadda muawiya ibn al-hakam ne yanta ai wannan mu'mina ce tunda annabi ya ce a'tiqaha fa innaha mu'minatun ya mata tambayoyi ta amsa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kimtsa mai cewa da gaske take mu'mina ce kuma Allah ya karbe ta yace fa innaha mu'mina safa hadin dalilin shata an gane wannan ko to kaga wannan adun kula ne wa qad la yadkhulu fi ismi al-iman al-mutlaq kuma zai iya yiwuwa wani bai shiga cikin cikakken imani an ce mutlaqul iman anan ana nufin kamil amma ismul iman din musulmi ya shiga ciki amma kamalul iman ba kowa ke da shi ba كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا أنفال آيات للي مؤمني إنما حصرنينا أما أنا بياني أكن المؤمنون الكمل إذا كملوا لفظيني دسوبة يكيوا أنفاني دشيكو خاصة كملوا وانيني تو أنا نفهم ما سيتككين إيماني to su ne alladina idza zukirallahu su ne wanda idan aka ambaci Allah wajilat qulubuhum zukatansu na razana wa idza tuliyat alaihim ayatuhu idan ana karanta musu ayoyin Allah zadatuhum imanan ayoyin suna ƙara musu imani wa ala rabbihim yatawakkalu to kaga anan wanda in an karanta ayoyin Qur'ani ko a jikin shi an gane da wanda ana karatun ƙur'anin zuciyar shi ba ta wani razana wanda wani malamin ke cewa da mutum ya sauke ƙur'ani tun daga bakar hannasi idan shi bai zub da hawaye bai ce fihi ma fi fihi ma fi ya ji zuciyar shi ba ta razana ba idan shi bai zub da hawa bai yi kaza ba ba za a ce shi kafiri ba ne ko amma baya cikin wanda suke da kamalun iman imanin shi ya samu me rauni rauni me kenan na ƙasa kenan yankusu ko imanu yankus وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن حديث أبو خالد مسلم النبي صلى الله عليه وسلم yake cewa mai zina a lokacin da yake yin zina baya yin zina da imani mai sata a san da yake sata baya sata da imani mai shan giya a yayin da yake shan giya shi baya shan taface ba imani tare da shi wanda yake warce ko kwace shi ne nahba ko wawaso an gane ku ya daka wawa kan dukiyar wani ko mallakin wani a lokacin da yake daka wawar inda abin da yake kwata din mai daraja ne shine zati sharaf zata sharaf yarfa'un nasu ilai wanda mutane za su iya daga kai a ce kai gayi can ya fusge wayar wani kaga za a daga kai a kalle shi aka ce ya fusge lakire din wani wa zai tsaya kalle shi laisa za su sharaf nan ko lakire chalk alli na rubutu ko na alkalami na rubutu ko wani pencil ko wani biro wannan ba za a daga kai a kalle shi amma ya fusge salular wani ya fusge makudan kudin wani to a lokacin da zai yi wannan fusgen a lokacin da zai yi wannan sanan to babu imani tare da shi to wani kalan imani ake nufi kamalul imani nafiyu kamalil imani ne ba nafiyu aslin imani ba nafiyu haqiqatil imani ba ana kore kamalar imanin ne saboda dai ai mun san zina ba ta cikin abin da ke warware musulunci sata ba ta cikin nawaqidul islam an gane shan giya baya cikin abin da ke karya musulunci kwace ko fuzge ko wawa su ba sa karya musulunci ba sa bata musuluncin mutum ba sababin daban amma raunin imani ke ja a yi su na kasar imani da raguwar shi da tawaye sake sa a yi su kenan kore imanin da aka yi an kore kamalul imani kamar cewa wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min man la ya'manu jaruhu bawa'iqa wanda makocin shi bai amintu daga sharrin shi ba annabi ya ce bai imani ba ya'ani lam yu'min imanan kamila man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut to wanda yake fadin sharri laysa kafiran yana wanda ya imani da Allah cikakke ake nufi an kore kamalul iman ne ba sihhatul imani ko kuma haqiqatul imani ba wa taqulu huwa mu'minun naqisul iman wannan zaka ce mu'mini ne mai ragaggen imani aw mu'minun bi imanihi fasiqun bi kabirati duka salaf na cewa mu'mini ne da imanin shi a lokacin sallar shi da azumin shi da tsoron Allah shi mu'mini ne a lokacin sata shi da shan giya shi shi kuma fasiki ne amma ba za a ce kafiri ba fala yu'ta al-ism al-mutlaqa wa la yuslabu mutlaqa al-ism ba za a ba shi sunan mumini sakakke ba sannan kuma ba za a fidda mai suna na imani a dukkan shi amma yana da rauni a imanin shi yana da kaso a zunubin shi an fahimci wannan gobe shi ne adalci shi ne zahirin ayon alkur'ani da sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi ta ce aqida ta magabata sabanin haka bid'a ce Allah ya samu dace sai mu bashi